الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكن الرجال زاكي أتشكين كانوا أولا يمتشي نلاربا يو 27 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar mashhurin malamin nan الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى آه وانا شيني درس منا ستين دبير نوانا للتافي عندكما ابن القيم رحمه الله تعالى يلا تكير بياني أشكين فائدة تا سبعين دا نوا سبعين دا أوكوكو ولا إتشي تكرشي cikin fawa'idu zikiri cikin fa'idoji na zikiri wato na ambatan Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana cikin wannan littafi fa'ida ta 73 ita ce fa'idar da yake bayani akan cewa zikirin annabi zikirin Allah subhanahu wata'ala kariya ne daga shaidan kariya ne daga shaidanu wato babu abin da dan adam zai iya kare kansa da shi daga shaidanu sai ambatan Allah to yana ya kawo mana a baya ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da suke tabbatar da wannan kuma nan gaba ma zai ƙara kawo mana wasu to a cikin kawo waɗannan dalilai waɗanda su ne abinda ya tabbata a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kawo wasu kissoshi wasu labaruruka waɗanda ba wai da su bane wannan fa'ida za ta tsaya ita fa'idar ta riga ta tsayu da ayoyin da ya ambata a baya da hadisan da suka inganta na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan fa'idoji ne kawai yana kawo su ne min babu zikiri shay'i a dai ambaci wani abu da aka san da aka taba ganin wasu rubuta to a irin haka kuma muna bayani idan abin ya tabbata mu faɗa in ya in bai inganta ba mu faɗa saboda kamar yadda aka sani akwai hanyoyi da ake da su na tabbatar da labari wanda babu wata al'umma da ta samu wato dacewa da irin da sanin waɗannan hanyoyi da sanin wannan ilimi sai wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ummatul isnad wanda hatta makiya sun yi mata hasada akan wannan ba wata al'umma da take da ilimin da yake tantance mata labarin gaskiya wanda ba na gaskiya ba sai wani al'umma ita ke da al-isnad da malamai suke cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a al-isnadi isnadi shi kansa wani bangare na addini ba dan shi ba to da kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama kowa in ya tashi sai ya faɗi maganar da ya ga dama ya bada labarin da ya ga dama kuma shikenan sai a ɗauka a riƙe a matsayin addini to amma da yake akwai isnadi in ka kawo daga ina ka ji gurin wa ka ji suwaye suka gaya maka to ambatan wannan mazaje shi zai bada hasken inda labarin ya dosa labari ne na gaskiya saboda ya fito daga mutane masu gaskiya masu amana waɗanda suka san abin da suke yi ko labari ne na ƙarya ko wanda ake tantamansa saboda ya fito daga mutanen da aka san su da ƙarya ko kuma ake shakka cikin lamarinsu ko ake shakka cikin iliminsu to wannan kissar da zamu fara da ita ita ce kissar da ya kawo daga bishir ibn mansur daga wahayb ibn al-ward wannan kisa mai almunziri a cikin at-targhib wa tarhib ya kawo ta almunziri mai littafin at-targhib wa tarhib ya ambaci wannan kissar kamar ma akwai kamancece ne cewa daga can ibn al-qayyim ya dauko ta ya jingina ta zuwa ga littafin makayidu shaitan na ibn abid duniya amma a wanda yake bige wato kwafin da yake buge na wannan littafin ban ga kisar a ciki ba amma akwai kwatankwacinta a cikin littafinsa na alhawatif hawatif hawatiful jinan ya kawo kwatankwacin wannan kissa haka na ibnu asakir a cikin littafinsa tarihu dimashq shi ma ya kawo wannan kissa kissa ce a takaice wacce sanadinta mai rauni ne kwarai da gaske ba tabbatacciya ba ce kissa ce da ake jingina ta zuwa ga urwa ibn zubair a sanadinta a wajen ibn asakir musalsal ne bidu'afa'i wal matrukin a cikin sanadinta akwai ahmad ibn muhammad ibn ghalib al-bahili wanda malamai yawa sun soke shi suka mai tsanani har abu dawud yana cewa aksha an yakuna dajjal bagdad ina gudun ya zama shine dujal na bagadaza saboda yawan karyarsa dara kutni da wasu daga cikin malamai duk sun soke shi cikin salsala akwai ali ibn hamad shi ma maturuk ne kamar yadda dara kutni ya ce mai rauni ne kwarai da gaske a ciki akwai jisir ibn farkar al-qassab wanda shi ma imam bukhari da ibn ma'in da nasa'i duk sun raunana shi wannan shine wani bangare na sanadinta a cikin tarihu tarihu dimashq a cikin littafin alhawatif na ibn abi duniya ya kawo ta ta hanyar alhassan ibn arafa daga babansa daga abul ashiyam al'abdi to shi alhassan ibn arafa ma'ruf wani mashahurin malami ne da aka san shi cikin malaman hadisi wanda yana da juz'i da ake cewa juz'u hassan ibn arafa to amma mahaifinsa wanda ba a san shi ba babu ma wanda ya masa ruwaya daga wajensa sai ɗansa kawai shine arafa ibn yazid arafa ibn yazid wanda zahabi a cikin almizan yake cewa lam yarwi anhu siwa siwa ibn al-hasan wa zakara khabaran munkaran kuma ya kawo wani labari wanda yake mai rauni to hakanan malamin mahaifinsa shi ma abul ashiyam wani ne wanda ba ba sananne ba saboda ka ita shi ma kissar a cikin littafin ibn abid duniya alhawatif sanadinta mai rauni ne sosai to na yi bayanin shimfiɗa a kan ƙisar kafin mu karanta ta saboda musan mai muke karantawa yake cewa ƙala bishir ibn mansur an wahab ibn alwart albani a cikin da'ifu ya sa ta cikin da'ifu a targhib wa tarhib ya saka ta cikin littafin sa da'ifu targhib wa tarhib wato ya rona na ta shi kansa bishir ibn mansur yake cewa an wahib ibn al-wart qala yace kharaja rajulun ila al-jabbana al-jabbana sunan wani guri ne a cikin bagdad afwan a cikin kufa wani mutum ya fita wannan gurin da ake kira al-jabbana ba da sa'atin min al-layli bayan shudewar wani yanki na dare قال فسمعت حسا او اصواتا شديده mutumin ya ce sai na ji wani motsi ko kuma na ji wato ƙara mai tsanani wato ana hayaniya sosai waji a bisaririn sai na ga an zo da wani gado ko ta kujera hatta wuzi aka aji ta waje a shai'un hatta jalasa alaihi sai wani abu ya zo zauna kan wannan kujera kala wajta ma'at ilaihi junuduhu sai na ga wato rundunarsa ko sojojinsa duk sun kewaye shi sun masaraka sai ya yi ihu shi wannan abu faƙala ya ce malli bi urwata ibn zubair waye zai iya zuwa ya gama min da urwata ibn zubair urwa an sani ɗaya daga cikin manyan malamai cikin malaman madina ɗaya daga cikin fuqaha'ul sab'a a madina kuma daga zubair ibn al-awwam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sanan daga asma'u binta abubakar to haka babban malami ne babban waliyin Allah ne to wannan wannan abu da yake kan kujera ana nufin shaidan shaidan ne wato shugaba shugaba a cikin shaidanu to saboda ga sauran wato sojojin sa duk kewaye da shi shine ya daga murya da karfi yayi ihu yace waye zai je ya gama masa da da urwa ibn zubair falam yujibhu ahadun sai zan babu wani wanda an sa masa cikin yaransa cewa zai iya zuwa ya gama da shi shiru ba wanda ya ce zai iya hatta ta taba ma sha Allahu azza wa jalla min al-aswati sai da ta ta ihu yana magana waye zai iya waye zai iya zuwa gama min da shi an rasa mai cewa ni faƙala wahidun ana akfikahu sai wani ya ce ni zan iya ni na isan maka shi ƙala ya ce fatawar jahanahawar madina wa ana nazirun shi wannan da yake ba da labari wani mutum ne da ba a gaya mana shi kwaye ba ko shi kada wanda ya isa ya raunana labarin ya ce ina da tsaye ina laɓe ina kallon su cikin dare ne ya fita ya ga ana wannan drama din a wani fili to shi ne ce ya tsaya ya ɓoye yana kallon su ya dai ji an nemi a je a gama da urwa to tunda harka ce ta aljanu ta shaidanu to ka san abu ne da ba ɗaukar lokaci ai zai ba daga kufa a je abin da ai dan lokaci ne kabin da qala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wannan daga falastin ne zuwa zuwa saba zuwa yaman wannan daga kufa ne daga cikin iraki ne kaga yafi kusa daga cikin iraki ne zuwa madina saboda haka sai ya ce da shi a sai yake cewa fatawajjaha nahwa madina sai wannan aljan ya tashi ya nufi madina wa ana nazirun ni kuma ina ta jira sun ba aushakar raja sun ba aushakar raja san sai ya kusa dawowa wato sai kuma gashi ya dawo abin da ke nufi kenan faƙala la sabila ila urwa ya ce kai aina ba wata hanya da za a cimma urwa ba hanyar cin masa kala waila kalima sai shi shugaban ya ce masa kai canka don me wato ya aka yi ba za ka iya masa ba قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى ناسا ميشي yana faɗa wasu kalmomi idan ya wayi gari hakanan idan yamma ta yi fala na khulusu ilaihi ma'ahunna matuƙar waɗannan maganganu da yake karantawa suna tare da shi ba za mu iya zuwa gare shi ba ƙalar rajulu shi wannan na fake na ɓoye duk da ji wannan abubuwa da suka faru cikin dare yake cewa falamma asbahtu da gari ya waye ya waye min qultu li ahli sai na ce wa iyalina jahizuni ku shirya ni ku shirya min kayan tafiya fa ataitu almadina nazo madina fa sa'altu anhu na nemi a nuna min inda ina urwa yake hatta duliltu alai har aka nuna min inda yake fa idza shaykhun kabirun sai naga wani dattijo ne tsoho tukub fa qultu ma shay'un taquluhu idza asbahta wa idza amsayta sai na tambaye shi me kake faɗa in yamma ta yi da kuma kake faɗa in gari ya waye kuma kake faɗa idan yamma ta yi maka fa aba an yukhbirani sai ya ki gaya mun ya ki yadda ya faɗa mun fa akhbartuhu bima ra'aytu wa ma sami'tu sai na bashi labarin abin da na gani kuma na ji da ya bashi labarin kissar wato shaidan da yaransa fa qala ma adri yace ni to ban sani ba ghaira anni aqulu idza asbahtu ni dai na san in gari ya waye nakan ce amantu billahi al'azimi wa kafartu bil jibti wa taghuti wastamsaktu bil urwati alwuthqa allati lam fisama laha wallahu sami'un alim in waye in gari ya waye ina fadar wannan ce nayi imani da Allah mai girma na kafirce wa shedan na kafirce duk wani abu da ake bauta ba Allah ba kuma nayi riko da igiya mafi karfi wacce ba ta tsinkewa kuma Allah mai ji ne masani idza asbahtu qultu thalatha marrat in gari ya waye in faɗi wannan sau uku wa idza amsaytu qultu thalatha marrat in yamma tayi na kuma faɗar wannan sau uku cewa abinda shi yake faɗa kenan wato abinda yake nufi waɗannan kalmomi da yake faɗa waɗannan addu'o'i da yake yi su ne suka hana wato shaidanu samun nasara a kansa haka waɗannan kalmomi suka zo a cikin ruwayar ibnu abid duniya shi ma kusan abinda nan ya kunsa kusan shine abinda wancan ta kunsa wanda muka ce shi ma isnadinta mai rauni ne sannan ya ce wa zakara abu musa abu musa al-madini a cikin littafinsa a targhib ya ambata an muslim al-batin a muslim ibnu imran ko ibnu abi imran do ana fada ibnu imran al-batin قال yake cewa qala jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallama jibrilu ya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama inna ifritan min aljinni yakiduka wato wani ifrit wani wato rikakken aljani yana yana yana shirya maka yana kulla maka makirci fa idza awaita ila firashika to idan ka tafi kwanciya shimfidarka فقل كتي أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ina neman tsarin ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku waɗanda mutumin kwarai da wanda ba na kwarai ba ba zai iya tsallake su ba min sharri ma yanzilu minas sama'i daga sharrin abin da yake saukowa daga sama wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama wa min sharri ma zara'a fil ardi da sharrin abin da ya halitta a cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga cikin ta wa min sharri fitani layli wan nahari da sharrin fitintunun dare da rana wa min sharri tawariqil layli wan nahari da sharrin masu kwankwasawa masu kwankwasowa masu kwankwasawa da daddare ko da rana illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman sai dai mai kwankwasawa wanda zai kwankwasa da alkhairi ya Allah mai rahama wannan wannan isnadin da ya ambata za ku ga cewa isnadi ne mu'dal dan muslim ibn abi imran al-batin ba sahabi bane yana cikin kananan tabi'ai ma ko yana cikin kana cikin kananan tabi'ai to amma hadisin hadisin ya tabbata wato ya tabbata a cikin musannaf ibn abd razzaq da ibn abi shayba da musnad imam da littafin az-zuhd na ibn na imam ahmad akwai riwayar khalid ibn al-walid yahya ibn ja'da yake cewa khalid ibn walid ya kasance yana firgici cikin dare ya firgita wato ya tsorata ya firgita yana bacci kawai sai haka ya ji ya firgita ya tsorata sai ya dau makamansa sai fita wa ma'ahu saifuhu ya dau makamansa sai fita kamar ko ana kokarin auko masa ne ko ana kokarin far masa sai ɗau takobin sai fita to sai aka ji tsoron kada wata rana ya fita ɗin da ci karo da wani kuma ya ɗauke masa kai domin yadda ya firgita ɗin nan watakila in ga wani suka yi kicibis da shi ya ɗauka shi ne mugun kaga ƙarshe ya gama da shi to shi ne suka ce fahushiya alaihi an yusiba ahadan aka ji tsoron kada ya je ya auka ma wani fashaka zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama kokensa cewa yana yawan firgita da daddare to sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna jibrila kala li ya ce jibrilu ya ce da ni inna ifrita min aljinni ya ki duka wato jibrilu ya gaya mun ji annabi sallallahu Alaihi wasallam ya jibril ya gaya mun ce akwai wani ifriti wani wani fitinan na aljani yana kulla maka makirci faƙul kai ka faɗa ka ce a uzu bi kalimatin lahi tamma allati la yujawizu hunna barrun wala fajir har zuwa ƙarshen wannan addu'a kamar yadda muka karanta ta nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya wa Khalid ibn al-Walid cewa ya rika fadar wannan ya rika yin wannan addu'ar fa qala hunna Khalid fa zahaba zalika anhu Khalid sai ya rika fadar wannan addu'a shikenan sai ya daina jin abin da yake ji ya daina ganin abin da yake gani to kaga wannan wannan ya tabbata wannan hadisi ya tabbata akwai abinda muka ce akwai shawahid yana da akwai ruwayar abdurrahman ibn khambash wadda take cikin musnad imam ahmad da ruwayar ibn mas'ud da ruwayar qaila ibn tubakhrama duk sun zo da irin wannan annabi kansa sallallahu alaihi wa sallam kamar da zo ruwayar khambash cewa wai san da yana tsaye na sallah aljanu suka yi kansa ta ko ina wani aljani da wuta a hannunsa yana kokarin ya zai kona fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine jibril alayhi salam ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wani addu'a ya fada nan da nan da ya fada sai suka suka bazama suka gudu to wannan abu ne sananne da man ambatan Allah ko yaushe yana yana wato korar shedanu yana cewa a'udhu bi kalimati llahi tammat ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku sun kunshi alkalimatullahi alkadariya alkauniya da kuma alkalimatullahi shari'iyya kalimatullahi alkadariya shine abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta zai faru Allah subhanahu wataala shi yake hukunta komai da ka gani kuma komai da ubangiji ya hukunta adalci ne babu wani abin da ubangiji subhanahu wataala ya hukunta shi wanda ba adalci ba kowane abu da Allah zai yi to zai yi shi ne bisa ga adalci bisa hikima haka kalmomin Allah alƙadariya wanda kunshi kaddara ta Ubangiji dukkaninsu adalci ne alkalimatullahi shari'iyya su ne ahkam da Ubangiji yake saukarwa alkur'ani yana kunshe da maganar Allah da ciki akwai umarni akwai hani akwai umarni akwai hani akwai labarurruka umarnin Allah da haninsa dokokinsa dukkaninsu adalci ne hakanan abin da labarurkansa dukkaninsu gaskiya ne babu wani labari da Allah ya bayar ba gaskiya ba shine ma'anar wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalmar ubangijinka ta cika ta fuskar gaskiya da kuma ta fuskar adalci sidkan ta fuskar gaskiya wato idan labarai ne to gaskiya ne wa adlan ta cika ta fuskar adalci idan hukunce hukunce ne to alkalimatullahi tamma ta kunshi duka waɗannan bangarori guda biyu alkalimatul kauni alqadariya da kuma alkalimatu shar'iyya ta kunshi abinda Allah ya riga ya hukunta na abubuwan da muke ganin suna faruwa suna faruwa na kaddara duk abinda Allah ya hukunta anan cikakken hukunci ne da babu mai iya warware shi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi la in yayi hukunci ba mai iya gyara masa hukuncinsa to haka nan abinda muke karantawa a littafinsa na umarni da hani da labarurruka dukkaninsu su ma cikakku ne babu wata tawaya a cikin alkur'ani ta ko'ina to shine ma'anar a'udhu bi kalimatin lahi tammat wato halaccin mu nemi tsarin mu nemi tsari da kalmomin Allah wannan yana tabbatar mana cewa maganar Allah ba halittacciya bace ba halitta bace maganar Allah sifarsa ce sifarsa kuma ba makhluka ba ce tunda ba za ka nemi tsari ga makhluki ba ba a isti'aza sai da Allah ba a neman tsari da wani sai da Allah istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum haka ana neman agajinsa ne ana neman tsari ne da shi a'udhu bi rabbi qul a'udhu bi rabbin nas wa a'udhu bi rabbil falaq da shi ubangiji ake neman tsari to kasancewar mun nemi tsari da kalmomin Allah cikakku wannan ya nuna mana cewa kalmomin Allah ɗin sifofinsa ne saboda haka da shi muka nemi tsari ba da wani mahaluki ba an gane ko saboda wannan raddi ne ga masu ra'ayin mu'tazilanci waɗanda suke cewa maganar Allah da muke karantawa ko muke ake karanta mana makhluka ce wato halitta ce ba ba sifar Allah ba la yujawizuhunna barrun wala fajir mutumin kwarai ko wanda ba na kwarai ba zai iya ketare su ba don abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta ba da zaka iya ketare shi ko mutum na kwarai ne ko ba na kwarai bane yana karkashin wannan mashi'a ta ubangiji yana karkashin hukunci na ubangiji abinda Allah ya rubuta masa sheke wakana tun daga halittarsa bai san yadda za a halicce shi ba shi dai kawai haka ya gansa ba shi da wani hannu cikin halittarsa irin yadda ya ganshi haka yake ya yi masa bai masa ba ba da zai ka ganka haka ka yi ya yi maka ba kai maka wato ya za ka yi haka allah ya so ka to ba za ka iya ƙetare wannan ba to haka nan abinda duk zai hukunta maka a rayuwa abinda zai baka na lafiya abinda zai baka na ci da sha na arziki na wadata na ɗaukaka na 'ya'ya ba ka da ikon ka jawo kanka abinda bai tsara maka ba wannan da ya tsara maka shi yake samun ka baka isa ka ƙetare shi ba duk kirkin mutum da rashin kirkin mutum zai tsaya ne inda Allah ya tsaye da shi shine ma'anar la yujawizuhunna barrun wala fajir da mutumin kware da wanda ba na kware ba iya ƙetare wannan hukunci hukunce hukunce na ubangiji min sharri ma yanzilu minas sama daga sharrin abin da yake saukowa daga sama wa ma ya aruju fiha da abin da yake wato hawa cikinta da abin da yake hawa sama da abin da yake saukowa daga sama saboda haka nan ya kunshi dukkan wani abu wanda yake mara daɗi da zai taho daga sama ko kuma wanda zai tashi daga ƙasa ya sama wa min sharri ma zara'a fil ardi da abin da Allah ya halitta a cikin ƙasa wa ma ya khuruju minha da sharrin abin da yake fitowa da ƙasa wa min sharri fitanin laili wan nahari da kuma sharrin fitintunun dare da rana to kaga anan me aka rage babu abin da aka rage babu wani sharri da bai shiga nan ba ko daga sama yake ya shiga da ƙasa yake daga cikin ƙarƙashin ƙasa yake fitowa duk ka faɗi shi saboda addu'a ce da take ta kunshi neman tsari daga dukkan wani abin ki da wanda ka sani da wanda baka sani ba da na sama da na ƙasa da wanda ake gani da wanda ba a gani da wanda ake yake wakana da rana da wanda ake wakana da daddare wa min sharri tawariqal layli wan nahari da sharrin masu kwankwasawa da daddare ko da rana illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman sai wanda zai zo da alkhairi wato galibi wanda zai faso maka da daddare to galibi galibi ba ba alkhairi bane galibi ana samun ɗaiɗaiku wani lokaci ya zama da alkhairi din ne cikin dare ka ji an kwankwasa ma gida kuma alkhairin ne amma ba haka ya fi yawa ba shi yasa ko tafiya mutum ya yi shari'a ta ce kai ya dawo iyalansa tsakar dare don watakila ya tsorata su ko ba komai zai iya jefa musu tsoro su ji kawai kwaramniya ana buɗe kofa to a shahid a nan shi ne yadda ambatan Allah ya ke maganin shaidanu da khalid ibn walid ya rika yin wannan sai ya kasance Allah subhanahu wataala ya tsare shi shaidanun sun daina firgita shi haka duk wanda zai kwanta ko ya tashi ko zai rufe gidansa ko zai aje abin hawansa ya karanta wannan Allah subhanahu wataala ya tsare masa ya tsare shi ya tsare dukiyarsa ya tsare iyalinsa وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان حديث يا تبتا أتشكين إنغانتشن واتو أبي يا تبتا أتشكين إنغانتشن حديثي شوى شيطان ينا غدو ينا غدو idan ya ji kiran sallah idan ya ji kiran sallah saboda kiran sallah ambatan Allah ne yaban Allah ne a ciki Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe to shedan baya iya jure ma wannan shi yasa ya tabbata a cikin sayul bukhari hadisin abu huraira wanda shine nan zai kawo mana ya zo da lafuzza daban-daban yake cewa qala suhail ibn abi salih suhail ibn abi salih yake cewa arsalani abi ila bani harithata mahaifina abu salih as-samman ɗaya daga cikin malaman hadisi na mutanen madina kuma ɗaya daga cikin almajiran abu huraira yake cewa suhail yake cewa babana shine abu salih samman az-zayyat yace ya aike ya aike ni arsalani ila bani harithata wa ma'i gulamun aw sahibun ya aike ni zuwa ga kabilar banu haritha kamar wata unguwa ce kamar ya aike shi daga wannan unguwa zuwa ga can sukan kira unguwanni da banu fulan banu fulan to kowace kowace kabila in suka zo sukan zauna a wata unguwa haka to sau ka sai ya aike ni can wa ma'i gulam tare da ni akwai wani yaro ko kuma abokina sahibul lana fanada munadin min ha'itin bismihi kawai sai muka ji wani yana kira daga wani lambu yana kiran sunan wannan yaro ba su ga mutum ba sai kiran suna suka ji ana yi kaga alamar akwai wasu a ɓoye fa ashrafa allazi ma'i alal ha'id si yaron da yake tare da ni sai je leka wannan lambu falam yara shay'an sai bai ga kowa ba amma kuma ya ji ana kiran sunan shi fa zakartu zalika li abi lokacin da ya dawo sai ya gaya mahaifinsa shiwa shi suhailu sai ya gaya mahaifinsa ya ce ga abin da ya faru a tafiyar nan da tamu muna tafiya mun ji an kira sunan wani daga wani lambu ya je ya leka amma bai ga kowa ba to shine sai mahaifin nasa yake cewa faƙala lau sha'artu annaka talqa hadha lam ursilka da na san zaka hadu da wannan abu da ban aike ka ba to wato kamar yana ji masa tsoro kada su je su sabauta shi shi da na san zaka gamu da wannan ban aike ka ba walakin idan sami'ta sau'an sautan ce to amma idan ka ji wani sauti irin wannan ka ji ana maka yar miliya baka gane daga ina take ba fanadi bis salati to ka kira sallah fa inni sami'tu aba hurairata yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce naji abu hurairata yana bada hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce inna shaytana idza nudiya bis salati shaydan ya kasance idan aka kira sallah walla sai ya juya da baya a guje wala hu husasun yana yana wato yana tusa to kaga anan abinda zaka fahimta shine abu, abu salih ya istinbadi cewa kiran sallah kiran sallah ana yin sani lokacin da aka ce za a yi sallah lokacin da sallah lokacin ta yayi za ce to za a kirawo ta hadisin yayi magana kiran sallah cewa idza sami an-nidaa walla wa lahu durat idan ya ji ana kiran sallah sai ya gudu ya juya baya yana fitar da isrihi idan aka gama kiran sallah wai za ƙudiyar nida cikin raja'a sai ya kuma dawowa aqbala sai ya dawo fa idza suwiba bis salati adbara da kuma an fara iqama sai kuma ya juya a guji ana gama iqama sai kuma ya zo ya shiga wa mutum waswasi yana uzkur kaza uzkur kaza uzkur kaza yukhtiru bainal bainal bainal bainal mar'i wa nafsihi zai rika sa maka waswasi kai kadai har ka wayi gari hatta ya zalla la yadri kam sallah har ya zama ma bai san sallah raka'a nawa yayi ba a nan za mu ga kiran sallah abinan kiran sallah ne na sallah yadda hadisin ya zo hadisin abu hurairah za mu ga kiran sallah ne na sallah yake cewa in aka kira sallah ya gudu in aka ikama kaga ashe lokacin sallah ne to amma shi abu salih almajin abu hurairah ya fahimci cewa wannan kiran sallah idan buƙatar a yi shi ta kama ana iya yin shi ko a irin wannan yanayi kaga ai yanzu yana hujja ne akan cewa idan ka ji irin wannan kana tafiya ka ji wani motsi na shaidan ko wasu shaidanu kana to ikiran sallah duk da ba lokacin sallah bane to za su za su bar gurin ko a gidanka ne ka kwanta ka rika jin wani motsi ka rasa na meye to in shaidanin ne ikiran sallah zaka ji shiru kuma ya, ya bar gurin so kaga shi ya fahimci cewa kiran wato shi wannan kiran sallah ba wai ba lalle sai lokacin sallah ba in har an samu bukatar haka a yi an fahimta wannan shine abin da zamu fahimta daga gare shi ce inna shaytana idza nudiya bis salati yake cewa walakin idza sami'ta sautan ce idan ka ji wata murya baka yadda da ita ba fanadi bis salati to kira sallah fanadi bis salati to kira sallah wannan kusan salaf duk sun fahimci haka kamar yadda imam malik ya ka a cikin motsa daga umar ibn al-khattab yana magana akan cewa shaidanu wato halittu da aka yi waɗanda ba mu ba abin halittun aljanu ba za su iya kai kawo cikinmu ba yadda yake cewa la ya tahawwalu fi khalqihi yake cewa lakin lil jinni sahara kama lil insi sahara sai dai a cikinsu akwai matsafa wato akwai miyagu kamar yadda a cikin mutane akwai miyagu saboda haka su waɗannan miyagu na cikinsu su za su yi ta ƙoƙarin yaya za su yi cutar da mutane kamar yadda kasancewa a cikin mutane akwai miyagu wanda su kullum suna ƙoƙarin yaya za su cutar da 'yan uwansu to haka a cikin aljanu akwai miyagu amma al'asulu shine aljani ba zai iya yin kai kawo a cikin inda ɗan adam yake ba sai dai koma gurinsa shi ma daban to amma akwai fitinannu wanda su kuma za su shigo cikin ɗan adam da niyyar cuta to yake cewa to idan kun ji haka to ku ambaci Allah ku rika ambatan Allah saboda haka ambatan Allah shine abin da zai magance maka wannan sharrin nasu shine ce wa fi riwayatin idza sami'a nida wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim da cewa wannan riwayar ta sayi muslim ce bukhari babu babu hadisin suhail ibn abi salih shi bukhari ya kashi ne ta hanyar abu zinad an al-araj eh hadisi ɗaya ne sai dai wannan da kissar ita wannan da kissar wannan cewa ya abu abu salih ya aiki zansa suhail a muslim take ba bukhari ba in bukhari zai kata sai ya kawo magana suhail babu ruwaya suhail a cikin a cikin a cikin littafin sahih bukhari وفي رواية إذا سمع النداء ولا وله ضراط إذا يجي كيران سلا زي جويا ينا فتد إسكا فينا ينا ريهي والسكة شي ينا فتد إسكا لنني سبودا واتو وهلا ديكي تشكي واتو مطوى دي هرتكي ساشي ينا فتد إسكا والسكة شي ينا فتد إسكا ني دن إزجلي wanda wannan ba it ba ba shi ba shi bane tunda wanda yake cikin halin da yake ciki ba mai kyau bane wasu suka ce yana fitar da iskan ne dan ta hana shi jin kiran sallar an gane ko saboda sautin da yake ji ba karamar guduma yake masa ba to ya zai ya hana kan shi jin sautin shine ya fitar da fitar da iskar sai ya zama na ƙarin wannan tusar da yake yi tana rufe masa sautin to shi yasa malamai suka ce to mustahabbi ne kai mai kiran sallah ka kara sauti saboda duk inda yayi tafi shi kaga can lokacin lokacin ba speaker a yadda yazo a wata wayar wayar Qutayba wayar Qutayba cewa ya kasance yakan yi nisa har ya je wani gudu ake kira ar-rauha har yake tambayar abin da cewa ina ne rauha din ce ar-rauha din ai wajen kilomita abin da mil 30 ne tsakanin sa da Madina to aka yi kiran sallah sai ya gudu ya tafi wajen kilomita abin da kilo abin da mil 30 a wancan lokacin fa kenan da ba su fika ba abin nan amma karan yana bin shi haccan to bare yanzu kuma da muke sa laspika ga sunan haɗaɗɗu to amma da zarar aka gama kiran sallah kuma zai dawo zai dawo to da an fara ikama kuma zai kara juya a guje ana gama ikama kuma zai dawo to in kuma aka da shiga sallah to kuma sai dawo sai ta sawa mutum wasuwasi ta sawa mutum wasuwasi uzkur kaza uzkur kaza tuna kaza mana ka tuna kaza mana ka tuna kaza sai ta sa ka tunanin da ba kwata kwata ma ka abin baya cikin ranka amma a ran a lokacin sai ka tuno a ibn battal a cikin sharhin sayyid bukhari ya kawo cewa abu hanifa wani ya zo ya ce da shi ya ce da shi ya ya aje kudinsa ne ya binne kudinsa ne a ƙasa ya yi tafiya yanzu ya dawo ya nemi kudin nan sama ko ƙasa ya rasa inda ya binne shi sai abu hanifa ce da shi to kaje ka shiga sallah amma ka shiga da kyakkyawan niyya kar ka kawo wani abu na duniya a cikin ranka ka shiga da niyyar kawai sallah za ka yi ba wani abu na duniya za ka a ranka in ka je kai gobe ka zo ka gaya mu yana zuwa gobe ya gaya masa ce ya ce ai na tuna ya ce ai ina fara sallar kawai ya ce to abinda ya ce to me sirrin ya ce ai saboda ai ka shiga da niyyar babu wani abu na duniya to shi kuma a lokacin shaidan zai so ya tuno maka wani abin da kake so ma kai a lokacin eh to tun da ya kula cewa to bara ya baka tun da ya kula kana so kai ka tsantsanta sallar dan Allah to shi yanzu bara ya baka wani wani dan cin hanci ga wani abu da ka fi so to sai ya tuna maka shi dai bukatar sai cuce ka abin da yasa Abu Hanifa ya ce ka shiga kakka shiga da wani abu na duniya a zuciyarka don ka shiga da wani abu na duniya dama shi ma abin da yazo kenan shi kenan sai baka da iya wannan amma ka bar komai a ranka cire komai a ranka to shi kuma zai kokarin sai ya saka maka to zai ga cewa mai kafi so a lokacin ka tuna ai kudin ka din da ka bin da shi kafi so ka tuna to bari ya tuna maka bari ya tuna maka inda suke وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار فإن الشيطان قال قد أهلكتهم بالذنوب قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون الحافظ أبو موسى المديني shi ma a cikin littafinsa a targib ya kawo daga hadisin abi raja abi raja maula abubakar as-siddiq an abi bakar as-siddiq qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yace istakthiru min qawli la ilaha illa allah wal istighfar ku yawaita fadan la ilaha illa allah ku yawaita istighfari fa inna ash-shaytana qala domin shaydan yace qad ahlaktuhum biz-dhunubi na halaka su da zunubai wa ahlakuni bi qawli la ilaha illa Allah wal istighfar amma su sun halaka ne da faɗan la ilaha illa Allah da istighfari falamma ra'aytu zalika minhum da naga haka daga gare su ahlaktuhum bil ahwa'i sai na halaka su da bin soye soyen zukata wato bid'o'i hatta yahsabuna annahum muhtaduna hasu zaci abinda suke yi shiriya suke yi kai fala yastaghfiruna don haka ba za su nemi gafarar ba wani hadisi abu ya'la الموسلي يا فتر da shi a cikin littafinsa al-musnad da kuma littafinsa al-mu'jam ash-shuyukh al-mu'jam akwai shi a cikin as-sunna na ibnu abi asim sai dai hadisi ne mai rauni sosai dhaifun jiddan a sanadinsa akwai uthman ibn matar wanda yana da rauni banda shi akwai abdul aziz abdul ghafur ibn abdul aziz wanda shi ma bukhari ya ce malamai sun raunana shi sosai imamul bukhari hakanan abu raja wanda yake cikin abu raja maula abubakar majhul sauraka sanadinsa haka yake cike da illoli haka bai tabbata ba wa zakara aidan an ibrahim ibn al-hakam hakanan ya kawo shiwa shi abu musa al-madini ya kawo daga ibrahim ibn al-hakam an abihi daga babansa ibrahim ibn al-hakam shine ibrahim ibn al-hakam ibn aban malaman hadisi kakaf sun yi ittifaki akan rauninsa aka mai rauni ne tun daga nan kasan kissar ba ta inganta ba an abihi daga mahaifinsa alhakam ibn aban an ikrimata daga ikrima qala bainama rajulun musafir iz marra bi rajulin na'im wato yake cewa wani mutum ne matafi sai ya wuce ta gaban wani yana bacci wara'a inda hu shaitanai ne sai ga shaidanu biyu a kusa da shi ya zai iya sanin shaidanu ne aljanu ne innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawna fasami almusafiru ahad ash-shaytanayn yaqulu li sahibihi sai shi matafiyin nan ya ji ɗaya daga cikin shaidanun nan biyu yana gaya wa abokinsa wato shaidani dan uwansa izhab fa afsid ala hadha an-na'im qalbahu je ka bata wa mabaccin nan zuciyarsa falamma dana minhu raja ila sahibihi da ya matsa kusa da shi sai gashi ya juyo gurin gurin abokin shi fa qala sai yace laqad nama ala ayatin ma lana ilayhi sabil ya kwanta bayan ya karanta wata aya don haka ba mu da hanyar cin masa fa zahaba ila na'imi sai shi wannan matafiyi aha فقال نام على آية ما فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجاء قال صدقت سي أبوكين يتفي شيما سيجي يكما زوا قرم يبتشن نن شيما قرشي يداو يتشي إيه غسكيا كفدا فذهب سي تفي ثم إن المسافر أيقظ سي ونم متفي سي تاشي لغا بتشي وأخبره بما رأى من الشيطانين ko thumma inda al-musafira aiqadahu sai wannan matafi ya tayar da wannan mutum daga bacci ya gaya masa abinda ya ga shaidanun nan sun yi masa fa qala akhbirni ala ayi ayatin nimta ce to ka gaya min wace aya ce ka karanta lokacin da zaka kwanta bacci qala ala hadhihi al-aya ce na yi bacci bayan karanta wannan aya inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين شوانا آية يكرنتا فيسا شيطان الناس وكاسك شمسا نسي قصر بتنقنت بق وقال أبو النضر حاشم ابن القاسم أبو النضر الحاشم ابن قاسم ɗaya daga cikin magabata mutumin kirki sai dai isnadi zuwa gare shi bai fito ba don ban gama isnadin wannan kissar ba kuma ita ma kissar tana kunshe da abubuwa kala abun nazar hashim ibn al-qasim kuntu armi fi dari ke cewa ina harbi a cikin gidana wato kuntu a urma fi dari afwan ba armi ba ara ce anaka kuntu ara fi dari a to sai dai ko urma eh kama ana jifa na a cikin gidana cikin gidansa yana jin ana kama ana jifansa faƙilali sai aka ce da ni ya aban nazar ta hawal an juwarina wato kamar a gidansa ne sai ya ji kamar ana jifansa yadda yake a nuskata tunda ara ara mai ai dole sai an kawo muta'alliqin ara din ara mai amma urma a'a to ai shi ba ganin komai shi ba ganin yayi ba sauti ya rika ji ana cewa da shi ya aban nadr tahawwal an jiwarina ka bar mana gidanmu wato kamar ya bar gidan ana kiran shi ana cewa ya bar wannan gida kala fashar da zalika alayya ya ce wannan yamin ya dame ni sosai fakatabtu ilal kufa ila ibn idris wal muharibi wa abi usama wannan manya ne daga cikin malamai malaman hadisi sai na rubuta musu fakataba ilayya al-muharibi sai al-muharibi cikin su sai ya rubuto min annabi iran bil madinati sai ya rubuto min wannan labarin cewa akwai wata rijiya a madina kana yuqta'u risha'uha risha'uha shine guga igiyar guga to sanda aka sa guga aka sa guga sai a batta ciki da igiyarta sai a yanke igiyar in suka daura wata gobe sai an yanke fanazala bihim rakbun sai wasu mahaya suka zo suka sauka gidan da ake ma wannan ake musu wannan aika aika a rijiya fasha kau zalika ilaihim sai masu gidan suka koka ma waɗannan mahaya baƙi da suka sauka gidan fada au bidalwin min ma'in sai suka ci to aka mana guga da ruwa a ciki sun ba ta kallamu bi hadal kalam sai suka faɗi wata magana da za ta zo nan gaba wato suka yi wata addu'a fasabbuhu fil bi'ri suka zuba wannan ruwa cikin rijiyar fakharajat narun min albi'ri sai wata fita kawai ga ta fito daga rijiyar fatufi'at ala ra'sil bi'ri nan ta aka kashe ta a wajen a wajen rijiyar qala abu nadr fa akhadtu tawran min ma'in yace to ni ma da aka gaya min haka sai na dauki wato guga cike da ruwa ثم تكلمت فيه بهذا الكلام نيما سينا فدوان نما غنر da aka ce in fada sun mata tabbatu bihi zawayar dar na bi kwanonin gidan lungu-lungu farashashtuhu na watsa wannan ruwa fasahu bi sai suka yi ta ihu suna cewa da ni ya aban nazar ahraktana ya aban nazar ka kona mu ka kona mu na hannu na tahawwala an ka za mu bar maka gidan da sun ce shi ya fita wa huwa to ga maganar abinda abinda aka ce ya rubuta ko ya faɗa بسم الله أمسينا بالله, أمسينا بالله الذي ليس, ليس منه شيء ممتنع وبإزة الله التي لا ترام ولا تضام تو بسم الله لسونا الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع من ويقري دا الله ko muna rike da Allah wanda babu abin da ya fi wato yake gagararsa wa bi izzatillahi lati la turam wa la tudam da kuma izza ta ubangiji wacce ba za a iya mata ba ba za a iya galaba a kanta ba wa bi sultanin lahil mani inahtajib da kuma ikon Allah mai ƙarfi muke neman wato muke neman kariya wa bi asma'ihi husna kulliha a'izun min al-abalisa muna kuma neman tsari da sunayen Allah mafiya kyau daga iblisai wa min sharri shayatin al-insi wal jinni da sharrin shaydanin mutane da aljanu wa min sharri kulli mu'linin aw musir da sharrin kowane mai bayyana sharrin sa ko mai boyewa wa min sharri ma yakhruju bil layli wa yakmunu bin nahari da sharrin abin da yake fitowa da daddare ya boye da rana wa yakmunu bil layli wa yakhruju bin nahari ko ya boye da daddare ya fito da rana wa min sharri ma khala'a wa zara'a wa bara'a da kuma sharrin ma khalaqa abin da ya halitta to ko ya kaga ko ya halicce shi wa min sharri iblisa wa junudihi da kuma sharrin iblis da sojojinsa wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasihatiha inna rabbi ala siratin mustaqim da sharrin kowace dabba ko kuma kowane abu mai tafiya akan kasa da kai ne ke rike da makwarkwadarsa lalle ubangiji na yana bisa ga tafarki madaidaici a'udhu billahi ina neman tsari da Allah min masta'adha bihi Musa wa Isa wa Ibrahim allazi waffa daga abinda annabi Musa da Isa da annabi Ibrahim wanda ya cika alkawarin da Allah ya dora masa suka nemi tsari da shi min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a daga sharri abinda ya halitta ya kage halittarsa ya samar da shi wa min sharri iblis wa junudihi da sharrin iblis da rundunarsa wa min sharri ma yabghi da sharrin abinda yake yake zalunci أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا سيكم كرنت وانا آيوين قدا قوما نفركم سورة الصافات فهذا بعض ما يتعلق بقوله وانا كرشان إسكينا وانا شيني كرشان إسر وانا إتما باب وانا أبدا يكينون تبتتا abin da dai aka sani shine ambatan Allah umuman dukkan wani ambatan Allah da mutum zai yi to zai zama masa garkuwa zai zama masa kariya daga shedan ba ba lalle ne ya takaita ya ga waɗannan ba akwai waɗanda suka zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya wanda zaka takaita da su wannan zaka takaita da waɗannan lafuzan akwai kuma waɗanda kai da kanka zaka iya ambata sunan Allah a duk sanda ka buƙaci haka babu wata katanga akan wannan addu'o'in da ake faɗa za a kwanta da wanda za a faɗa an tashi da safe duk suna nan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma sun isa sun wadatar mala ya ce fa hadha ba'du ma yata'allaqu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine wani sashi na sharhin abin da yake da alaka da fadarsa a cikin hadisin al-harith ibn abi al-harith al-ash'ari wanda muka shi kusan shi yake sharhi duk gaba da tun yan kwanakin da muka yi muna karatu yace kazalika al-abdu la yahruzu nafsuhu la yuhrizu nafsuhu min ash-shaytan illa bi dhikrillah ta'ala ce haka nan bawa bai iya tsare kansa daga shaydan sai da ambatan Allah ولنذكر فصولا نافئة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة to don haka yanzu za mu amfaci wasu fasalulluka masu amfani waɗanda suke da alaƙa da zikiri don cike wannan fa'ida to a daga nan kuma har zuwa ƙarshen littafin to zai kuma faɗi wasu wato zai faɗi wasu fasalulluka da suke da alaƙa da zikiri yanzu karatunmu da za mu shiga insha Allah sati mai zuwa shine nau'ukan zikiri zikiri nau'i nawa ne da shine za mu ji daga ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala za mu kwana a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh